الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake gaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiduhu a cikin mazhabar al'imamu Malik, imamu darul hijira, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. A cikin littafinmu mai albarka littafin Irshadu Salik ila ashirafin Masalik na Ashekul Imam. Abdulrahman ibn Muhammad ibn Askari al-Maliki al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala wanda a karatu wanda ya gabata muna cikin kitabun zakati mun gama bayani kan abin da ya shafi zakka ta kuɗi wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan zakka ta dabobi na'am bismillahir rahmanir rahim faslun لا زكاة فيما دون خمس من الإبل وفيها شاة جذعة أو ثنية نعم فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في بيان ما يتعلق بزكاة الأنعام wato wannan fasali zai tattauna dangane da bayani akan abubuwan da suka shafi zakka ta dabbobi na ni'ima raƙumma shanu tumakai da awakai waɗannan su ne al'ana'am wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum sannan kuma waɗannan dabbobi su ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fardanta zakka a cikinsu daga sauran dabbobi. Malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce, La zakata, babu zakka wanda take ta wajibi, babu sadaka wanda take ta wajibi wanda makiyayi zai ɗoka ya fitar daga cikin dabbobinsa wanda yake kiwo. fi ma duna hamsin minal ibili cikin inda ya zamanto ya mallaki ƙasa da raƙumma biyar don ya zamanto mutum yana da raƙumma ƙasa da biyar to babu zakka a cikinsu wanda take ta wajibi ko da sun kai shekara goma a hannunsa sun kai shekara ashirin indin raƙumi hudu ne ko uku wannan babu zakka a cikinsu ta wajibi babu laifi zai iya yin sadaka irin lokaci zuwa lokaci idan yana da tagoyi guda biyu a ciki idan ya tatse nonansu ya tallaba waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi wanda tana daga cikin alminha wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi bayani a kai cewa tana ɗaya daga cikin manya-manyan tadodi wanda za su iya shigar da bawa gidan aljanna hadisin abdullahi ibn amur ibn al'as wanda manzo Allah ya ce arba'una khaslatan أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda wato Abubakar Allah ta'ala ya kare yadda da shi lokacin da ya aika Anas dan Malik Bahrain amsowa zakka ya ce to duk wanda ya zamanto yana da kwai raƙumma ƙasa da biyar babu zakka a cikinsu illa an ya sha a rabbuha sai dai in mai wannan garke ɗin ya so ya fitar musu da zakka amma dai babu zakka ta wajibi a kai mun gane da kyau wa fiha shatun ma'ana fa idza balagat khamsan min al-ibili idan garke na bawan Allah so ya kai raƙumma biyar ko sama da biyar wa fiha shatun to a ciki haƙƙin Allah a ciki shine za a bayar da tinkiya guda ɗaya ko akuya guda ɗaya ko rago guda ɗaya ko ɗan akuya guda ɗaya idan aka ce ashatu ismun ya ƙa'u ala zakari wal unsa min al-ba'ani wal ma'az wato suna ne wanda yake iya afkuwa akan namiji na rago da kuma tinkiya da kuma namiji na awakai ɗan akuya da kuma akuya mun gane da kyau to ana bayar da shatun tinkiya guda ɗaya jaza'atun tittirna daga cikin rago autsaniyatun ko kuma wanda ta fidda hira daga cikin awakai na'am وفي العشرين أربع وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن عدمها فابن لبون to shikenan wato da yace raƙumma biyar idan suka kai biyar za a bayar da tinkiya guda ɗaya ko akuya guda ɗaya to daga nan yana bayar da guda ɗaya ɗaya har su kai guda tara ɗaya ɗaya za a dinga bayarwa idan suka rufa guda goma suka kai raƙumma goma yana da tagoyi guda goma to haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar tashi ta dabobin nan idan shekara ta kewayo a kansu shine zai bayar da tumakai guda biyu ko tinkiya da akuya ko rago da ɗan akuya kamar da yadda muka faɗa a baya haka nan daga nan tun daga goma har ya zuwa sha hudu tumakai guda biyu zai dinga bayarwa idan ɗaya ta ƙaru akan sha hudu suka kai sha biyar to idan shekara ta kewayo musu ya zamanto misali bara suna goma sha uku yanzu a cikin shekarar sai cikin watan rajab ko watan sha'abana wannan wanda ya fice shikenan sai suka aihi biyu sai suka koma sha biyar to a cikin ramadana ne dama yake fitar da zakka to yanzu sai ya fitar da tumakai guda uku saboda idan ya zamanto alkhairi ya haɓaka ya samu daga cikin dabbobin naka to shekarar iyayensu shine shekarar waɗannan ɗiya an gane ku haulu nasilil an'ami haulul ummahat kamar yadda muka karanta kuma insha Allah anan ma za mu tattauna a kansu to idan suka kai sha biyar zai fitar da awakai guda uku ne wa fil ishirin to inda suka kai tun daga sha biyar har zuwa sha shida sha bakwai sha takwas sha tara duk awakai guda uku zai dinga bayarwa to inda suka rufa ashirin daidai to zai bayar da arba'u shiyahin wato awakai ne guda hudu ko tumakai guda hudu ko ya yi wake da shinkafa a ciki ya yi garwaye guda hudu ya bayar wafi hamsin wa ishirin to kuma idan ya zamanto an samu raƙumma guda ashirin da biyar a cikin garke yanzu kuma ta zayyar alwajib abin da ake amsa tun daga raƙumma biyar har zuwa raƙumma ashirin da hudu su ne ƙananan busashe ake amsa suna rufe ɗaya tana ƙaruwa suka kai raƙumma ashirin da biyar to yanzu wajibin ya canza yanzu daga manyan kuma za a fara amsa shi ne ce bintu mahadin sai a amshi ɗiyar mai haɓi idan aka ce ɗiyar mai haɓi ita ce ɗiyar taguwar da kuma yanzu tana ɗauke da cikin ƙanwarta mun gane da kyau taguwar da ya zamanto tana ɗauke da ciki na yanzu to kuma tana da kwai diya wanda ta haifa kafin wannan cikin ba ɗa ba to wannan ita za a bari ita ce ake ce da ita bintu mahadin diyal mai haɓi fa in adimaha fabnu labuni to idan ya zamanto a cikin wannan garki babu bintu mahadin an nema ƙaura dawon bai babu dukkaninsu tagoyin nashi wanda suke ɗauke da ciki a yanzu to ɗiyan da suka haifa kafin wannan ciki mazaje ne ba mata ba ne suka haifa to yanzu yadda za a yi fabulu labu ne to sai a diba ɗan mai baikon nono a bayar ɗan mai baikon nono shine yaron da an yaye shi yanzu ana shayar da ƙanansa ko ana shayar da ƙanwarsa wannan shi za a ɗauka a bayar a matsayin shi ne haƙƙin Allah na wannan dukiya mai girma da Allah ta'ala ya mallaka wa mutum raƙumma guda 25 saboda a ɓangaren zakka an fi rinjayar da ɓangaren mataye a kan maza idan mace ce ce za a bayar da bintu mahadin amma in namiji ne ba za a bayar ba da ibnu mahadin saboda shi girman shi bai kai ba na bintu makhadun sannan kuma kudin shi bai kai ba na bintu makhadun to sai a bayar da ibnu labuni dan mai baikon nono na'am
وفي ست وفي وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين هقة wa fi sittin wa salasin to inda ya zamanto raƙumma daga ashirin da biyar suka haɓaka Allah ta'ala ya albarkace su ana nan ana nan suka kai talatin da biyar to tun daga ashirin da biyar har ya zuwa talatin da biyar wannan duka rara ne zaka ɗaya za a yi ta fitar musu shine in raƙumma talatin da uku mutum gare shi da mai talatin da biyar da mai ishirin da biyar dukkaninsu hukuncinsu ɗaya haƙƙin Allah a ciki shine za su bayar da bintu makhadun idan babu ita a cikin wannan garke nasu sai su bayar da ibnu labuni idan ɗaya ta ƙaru a kan talatin da biyar to shi kenan yanzu kuma sai a je bintu labuni sai a bayar da diyar mai baikon nono sai a bayar da wato taguwar da take shayar da nono take shayar da ɗiyarta yanzu to kuma ɗiyarta wanda kafin wannan ɗiyar da take shan nono yanzu ita za a bayar ita ce bintu labuni ɗiyar wanda take shan nono wanda ƙanwarta take shan nono kenan yanzu ita za a bayar na'am wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun to idan ya zamanto raƙumma sun huce talatin da shida talatin da bakwai talatin da takwas talatin da tara arba'in daidai sun rufa sun kai hal arba'in da biyar wannan duka hukuncinsu ɗaya ne tun daga talatin da shida har ya zuwa arba'in da biyar duka hukuncin guda ɗaya ne rara kawai muke samu a nan to inda ya zama to ɗaya ta ƙaru kan arba'in da shida to yanzu kuma hukunci ya canza shine sai ya bayar da hidda wato hidda ita ce wanda ta cancanci a yi mata laftu taguwar da ta kai shekarar da za a fara yi mata laftu a fara yin bulaguro da ita sannan kuma ta kai shekarun da wato bijimi na raƙumi zai iya zuwa ya kusance ta kuma ta ɗauki ciki ita ce hidda wanda za ta iya ɗaukan bijimi sannan kuma za a iya yin lafto a kanta a yi bulaguro. Na'am.
Wafi ihda wa sittina jaza'atun wafi sittin wa saba'ina binta labuni.
Wafi ihda wa sittin to tun daga arba'in da shida har ya zuwa su kai sattin daidai wajen guda goma sha hudu kenan a nan rara ce. Tun daga arba'in da shida har ya zuwa su kai sattin daidai hikka za a dinga bayarwa. to wafi ihda wa sittin inda ɗaya ta ƙaru a kan sattin suka kai sittin da ɗaya to jaza'atun sai a bayar da tittirna jaza'a ita ce tittirna wanda ita ma yanzu ta zamanto babba to ita za a diba a fitar daga cikin wannan dukiya da yake da kwai ta raƙuma guda sittin da ɗaya ko sama da sittin da ɗaya na'am wa fi sittin wa saba'ina binta labunin to tun daga sittin da ɗaya har ya zuwa su kai saba'in da biyar wannan duka jaza'a za a dinga bayarwa inda ya zamanto garke na mutum raƙuman ba su wuce saba'in da biyar ba tun daga sattin da ɗaya har ya zuwa saba'in da biyar dukkaninsu zakarsu iri ɗaya ce mun gane da kyau binta labunin to idan ya zamanto ɗaya ta ƙaru kan saba'in da biyar sun kai saba'in da shida to shine sai a bayar da ɗiyan mai baikon nono guda biyu bintu labunin a can idan aka kai talatin da biyar daga talatin da shida abin da ya sama ne ake bayar da ita ko to talatin da biyar biyar guda biyu za mu ga cewa sun ba da saba'in talatin da shida shida guda biyu za mu ga cewa sun ba da saba'in da biyu to amma saboda addini na musulunci a kowane lokaci yana da sauƙi ba za a fara bayar da binta labunin ba ba za a dinga bayar da ba za a fara bayar da ɗiyan mai baikon nono guda biyu ba sai lokacin da raƙun masu kai guda saba'in da shida daga saba'in da shida abin da ya sama ne za a bayar da binta labunin ɗiyan mai baikon nono mata guda biyu za a ɗauka a bayar wannan shine haƙƙin allah a cikin wannan dukiya ɗin na'am وفي وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مئة وإحدى وعشرين يخير الساعي بين حقتين أو ثلاث بنات بنات لبون to shikenan a to tun daga 76 ana bayar da binta labunin har su kai tasa'in daidai wajen sai an samu rara goma sha hudu za a samu a nan to yanzu wa fi ihda wa tasi'ina hiqqatani cikin inda suka kai raqumma 91 shikenan aka lissafa a garke mai tattara zakka ya zo ya lissafa ce kana da kwai raqumma guda 91 a cikin garkenka to hiqqatani hiqqoki ne guda biyu za a bayar ana za mu ga cewa hiqqa ana fara bayar da ita ne lokacin da raƙun masu kai arba'in da shida to yanzu ba za a linka ta ba a ba da guda biyunta sai lokacin da raƙun masu kai tasa'in da ɗaya gomiya tar da ɗaya kenan tamanin da goma sha ɗaya ofi mi'atin wa ihida wa ishirin to tun daga wannan guri daga tasa'in daidai tasa'in da ɗaya har ya zuwa a kai ɗari da ashirin da ɗaya har ya zuwa a kai ɗari da ashirin da ɗaya to a wannan lokacin yi khayyaru sa'i sai a baiwa mai tattara zakka zaɓi a sa'i shi ne allazi ja'a da akhzi a sadaka wanda ya zo shi saboda amsar zakka wanda wakilin limami ne wanda limami na musulmi ya turo shi ya tura shi ƙauyayyuka wajen masu garke na tamakai da awakai da manyan dabbobi a ja amso zakka daga wajensu to yanzu a nan za a ba shi zaɓi ne bayanin hiddatai ne tsakankanin in ma ya amshi hikkoki guda biyu autsalasi banati ne, ko kuma a ba shi wato ɗaya mai baikon nono mata guda uku yanzu yana da zaɓi a wannan guri kamar yadda wato za mu ga cewa akwai guraren da ake baiwa mutum zaɓi wajen amsar dukiya ta zakka imma ya zamanto higga ko bintu labunin saboda akwai guraren da bintu labunin guda biyar take waje ba higga guda hudu take waje ba to a wannan lokacin shi ma sai a bashi zabi mun gane da kyau shine yace yukhayyaru sa'i ana baiwa mai tattara zakka zabi baina hiqqataini tsakankanin hiqqoqi guda biyu au tsalasi banati labunin ko kuma amsar ɗiyan mai baikon nono mata guda uku. Na'am.
Fa'in waje da a hada huma ta ayyana wa ma za da fafi kulle arba'ina bintu labunin fafi kulle hamsina hiƙatun wa ma baina zalika auƙasun.
To shi kenan, ya ce fa'in waje da a hada huma. Amma idan ya zo shi a garke da ya lissafa ya ce, To raƙumanka sun kai guda ɗari da goma sha biyar, hiƙa guda biyu ce za ka bayar, ko kuma sun kai guda 121 hikka guda biyu ce za ka bayar ko kuma bintu labunin guda uku za ka bayar shi kenan da aka yi lissafi aka leƙa a cikin garken akwai hikka guda biyu bintu labunin guda ɗaya talci to yanzu fa'in waje da a hada huma idan ya samu ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu to ta ayyana ya zama wajibi ita ce zai ɗauka su zai ɗauka in hikoki guda biyu aka samu a cikin wannan garke din ba zai cewa ba mai garke to dole yanzu ha sai ka je duk inda za ka shiga ka fita ka je wajen abokanka makiyaya ka nemo mun bintu labunin guda uku saboda za su fi daɗin rabawa talakawa yanzu in ka bani waɗannan hikokin guda biyu manya bubul in aka je da wane ne da wane ne za a haɗa su su biyu su ja dabba ɗaya amma bintu labunin in ka samo guda uku watakila zai iya yiwa kowa a cikinsu ya ci guda ba zai mai ba wannan karan tsayen wannan saboda wanda take cikin garken shi yanzu hikoki ne guda biyu to su za a fitar ko kuma ya zama to yanzu a cikin garken nashi an samu banatu labunin din guda uku amma kawai sai shi mai tattara zaka ce kai yau yanzu dabbobin nan sun mun yawa kora su ma aiki ne kawai yanzu duk yanda take ciki hikoki guda biyu za ka samu mu don daga nan kafin ka huta ka je ka ka dora a mota kowace dabba guda ɗaya bisa lura da girman ta kona kowace dabba jika goma ce yanzu kawai yadda za a kawai hikoki guda biyu za ka sama mu yanzu ka ga daga nan kora su ya fi zaman tomin mai sauƙi sama da guda uku sannan kuma in na je ni kuɗin motar su zai zaman to ya fi sauƙi sama da a ce bintu labunin ce guda uku su jika talatin zan bada in bintu labunin ce hika ku jika ashirin zan bada to ba zai ba wannan yanzu in dai wanda take cikin garken shi bintu labunin aka samu ita zai kama ba zai ce ba dole sai an samu mushi hikka in wanda take garken shi hikka ce ita zai kama ba zai ce ba dole sai an kawo mai bintu labun shine ya ce wa fa in waje da ahadahuma ta ayyana wa ma zada to dukkan abin da ya karu akan raƙuma guda 121 yanzu kuma abin da zaka riƙa a matsayin ƙa'ida fa fi kulli arba'ina bintu labunin a cikin kowace arba'in bintu labunin za a bayar diyar mai baikon nono fafi kulle hamsi ne hiƙatun cikin kowace hamsin za a bayar da hiƙa guda ɗaya ce yanzu kawai sai ka buga lissafi kuma yanzu daga ɗari da ashirin da ɗaya idan suka kai ɗari da talatin za mu ga cewa arba'in arba'in biyu ce da hamsin ɗaya ko arba'in arba'in biyu tamanin hamsin ɗayan aka ɗora ta akan arba'in biyu ta kama ɗari da talatin shikenan sai a bayar da bintu labunin biyu da hiƙa guda ɗaya idan suka kai 140 sai a bayar da hikka guda biyu da bintu labunin guda ɗaya idan suka kai 150 sai a bayar da hikkoki guda uku hamsin hamsin guda uku kenan idan suka kai 160 sai a bayar da bintu labunin guda hudu idan suka kai 170 sai a bayar da bintu labunin guda uku da hikka guda ɗaya idan suka kai 180 sai a bayar da kowace biyu bintu labunin guda biyu hikka guda biyu idan suka kai 190 sai a bayar da hikka guda uku bintu labunin guda daya idan suka kai 200 daidai to lafiya kalau idan suka kai 200 daidai to yanzu a wannan gurin ma khayyaru sa'i bai tattara zakka za a bai wa zabi amma ya amshi bintu labunin guda biyar 40 45 200 amma ya amshi hikka guda hudu 50 50 hudu 200 an gane da kyau yawwa ita zaka ta raƙumma in dai ta haura daga 120 ba ta da wahala kawai goma goma za ka yi lissafi kawai in mutum ya ce yana da raƙumma 170 shi kenan sai ka ce za a bayar da bintu labunin ce guda uku da shika guda ɗaya in 175 ce ma haka ne in 180 ce ya kashe to kowane a bada biyu hika biyu bintu labunin biyu 189 hika biyu bintu labunin biyu 190 sai ka ce to hikka uku bintu labunin ɗaya 199 hikka uku bintu labunin ɗaya amma suna rufawa cicif ka ce to yana da zaɓi a nan shi mai amsar zaka malam ya ce wa ma baina zalika to abin da yake tsakankanin wancananka ana wa ma baina fara'id abin da yake tsakankanin farilloli ɗin nan daga wata farilla zuwa wata farilla wannan auqasun ne shine ake cewa rarori wanda babu zaka a cikinsu a zaka ta kuɗi babu rara amma a zaka ta dabobi akwai rara to shine ya ce wannan abin da yake tsakankanin su rarori ne na'am
wani sabul baƙari talatuna wafi ha tabi'un wafi arba'ina musinnatun wafi mi'atin wa ishirina yukhayyaru sa'i baina talati na musinnatin wa arba'ati atbi'atin atbi'atin na'am malam yace wa nisabul baqar nisabi na shanu lokacin da shanu zakka take wajaba a cikin su suke cika nisabi shine suka yi tsalatsuna suka yi shanu guda talatin shanu ba a fitar musu da zakka idan suna biyar suna bakwai suna takwas suna goma suna sha biyar suna ashirin suna ashirin da biyar suna ashirin da tara duka babu zakka a cikinsu sai lokacin da shanu suka kai guda talatin daidai a garke kuma duka mallakar mutum ɗaya ne ba mallakar mutum biyu ba ba mutum uku ba wafiha to inda ya zamanto shanu sun kai shanu guda talatin daidai tabi'un a ciki haƙƙin Allah ana bayar da tabi'i shine wanda yake bin mahaifiyarsa allazi yatba'u ummuhu wanda yake bin mahaifiyar shi shine ake ce da shi tabi'i to shi ake bayarwa wa fi arba'ina wa fi arba'ina musinnatun to idan ya zamanto mutum yana da kwai shanu sun kai 35 37 38 39 wannan duka hukuncin dai baya canzawa tabi'i ne ake bayarwa to inda la shanu suka kai guda arba'in daidai to sai a bayar da musinnatun musinna ita ce wanda take mai shekaru ita ce wanda take ta cika shekara hudu cicif sannan kuma ta fidda hira to ita ake bayarwa to ana nan ana nan tun daga arba'in daidai mun gane da kyau za a bayar da musinna ko a hamsin daidai ma musinna za a bayar lokacin da suka kai hamsin da tara ma musinna za a bayar tun daga arba'in hal ya zuwa hamsin da tara nan musinna za a bayar idan suka kai sittin daidai za a bayar da tabi'i ne guda biyu tabi'i biyu za a bayar talatin talatin biyu kenan ko ana nan ana nan idan suka kai saba'in tabi'i biyu tabi'i ɗaya musinna ɗaya idan suka kai saba'in kenan tabi'i ɗaya musinna ɗaya idan suka kai tamanin daidai musinna biyu za a bayar idan suka kai tamanin da goma gomiya tara suka kai tasa'in daidai za a bayar da wato tsalatu atibi'atin gane da kyau tsalatu atibi'atin za a bayar da tabi'i guda uku gomiya tara kenan idan suka kai ɗari daidai za a bayar da tabi'i biyu da kuma musinna guda ɗaya idan suka kai ɗari da goma za a bayar da tabi'i ɗaya da musinna guda biyu to idan suka kai ɗari da ashirin shi ne ya ce wa khayyaru sa'i wa fi mi'atin wa ishirin cikin inda suka kai ɗari da ashirin yi khayyaru sa'i bai na tsalati musinnatin wa arba'ati atibi'atin to ana baiwa mai tattara zakka zaɓi tsakankanin in ma ya kama musinnat guda uku ya kama su masu arba'in arba'in guda uku wa arba'ati atibi'atin da kuma tabi'i guda hudu masu talatin talatin guda hudu in ma talatin talatin hudu ita za ta baka ɗari da ashirin in ma arba'in arba'in uku ita za ta baka ɗari da ashirin saboda ita ma dai zakka ta shanu ba ta da wahala kamar yadda zakka ta raƙumma take da wahala a ƙasa shanu su daga talatin ne arba'in sattin saba'in tamanin tasa'in ɗari ɗari da goma duka da sauransu mun gane da kyau na'am wal jawamisu nau'uha na'am nau'uha wa yukammilu na'am wa yukammalu yawwara wa yukammalu nisabu bil ajazili kal kal fuslani na'am malam yace wal jawamis wato ɓaunaye su ne shanun dawa nau'aha su ma nau'i ne na shanu ana haɗa su a cikin zakka tare da shanu na gida idan ya zamanto mutum a garken shi yana da kwai shanun dawa sannan kuma yana da kwai shanu irin na gida shanu na dawa sun kai guda goma sha shida shanu na gida guda talatin da ɗauka guda arba'in da shida shi kenan sun kai guda sattin da biyu kenan yanzu to yanzu sai a haɗa su a matsayin za a bayar da tabi'i ne guda biyu mun gane da kyau shine yace wal jawami su nau'aha wato shanu na dawa baunaye nau'aha su ma nau'un min al nau'i ne na shanu yudammu ba'daha ila ba'din ana haɗa sashen su zuwa sashe a wajen abin da ya shafi zakaɗin kenan wa yukammalu nisabu ana cika nisabi malam ya ce bil'ajajili da 'yan maraku su ne al'ajajil 'yan maraku ɗiyan maraku wanda aka haife su nan da wata ɗaya nan da kwana goma nan da kwana uku tolar da za a fitar da zakka har su za a yi lissafi ba za a ce baban da su su ne 'ya'ya wanda suke ƙanana wanda aka haife su kwanan nan da su ake lissafi amma ba za a bayar da su ba a cikin zakka da su ake lissafi amma ba za a ɗauke su ba a bayar a matsayin su ne zaka ta wannan dabba ta wannan dabobi din ya ce kalfusulani tamkar ɗan dalo ɗan dalo wanda su kuma su ne ɗiyan raƙumma ƙanana ɗiyan raƙumma ƙanana wannan su ma ana yin lissafi da su wajen in za a fitar musu da zaka a za a yi lissafi da su wajen cika nisabi ya zamanto mutum yana da kwai garke na raƙumma yana da kwai tagoyi guda 21 sali sai ya zamanto sauran kwana uku su cika shekara waɗannan tagoyin nashi guda 21 ya zamanto a ciki guda hudu sun aihu ɓuɓɓulɓuɓɓul suka aihuwa mashi ɗiya da suka aiwa mai ɗiya guda hudu sai zaman to yanzu yana da kai guda ashirin da shida a guda ashirin da biyar to yanzu da za a fitar da zaka ba zai ce ba zai bayar da tumakai guda hudu ne canji ya canza saboda yanzu an samu riba wanda ta jaddada ta ammalin wanda kuma haulu ummahat ha haulu nasrul ummahat shine haulul ummahat kamar yadda muka faɗa a baya to yanzu a yi lissafi da su wajen cika nisabi din nan kuma sai a fitarwa da wannan dukiya zakka na'am
wa yukhadhu sinnu sinnu alwajibu falau ma tatil ummahatu wa baqiyatil auladu nisaban zukiyat na'am malam yace wa baqiyati wa wa yukhadhu sinnu alwajib ana amsar shekara wanda take ta wajibi wato cikin wannan dabobi idan ya zamanto an cika nisabi da su waɗannan ƙananan dabobi ɗinnan irin imma 'yan dalo ɗin imma su al'ajaji ɗin 'yan maraƙu ɗin ƙananan da aka yi lissafi shikenan sun cika nisabi da su aka cika nisabi to in aka tashi za a fitar da wannan haƙi na Allah a ciki za a ɗauki shekarun da yake na wajibi ɗin ne idan cikin raƙumma ne shi kenan sai a ɗauki bintu mahadun in 25 ne kenan kamar yadda muka faɗa a baya in 36 ne sai a ɗauki bintu labunin idan 46 ne sai a ɗauki hiɗa idan 60 ne da ɗaya sai a ɗauki jaza'a kamar yadda muka faɗa a baya idan kuma cikin shanu ne idan 30 ne sai a bayar da tabi'i idan 40 ne sai a bayar da musinna idan sattin ne sai a bayar da tabi'ai guda biyu idan saba'in ne sai a bayar da musinna da tabi'i idan tamanin ne sai a bayar da musinna guda biyu idan tasa'in ne sai a bayar da tabi'ai guda uku wanda suka dace idan ɗari ne tabi'i biyu musinna ɗaya idan ɗari da goma ne musinna biyu tabi'i ɗaya idan ɗari da ashirin ne yuhayyaru sa'i kamar yadda muka faɗa a baya to dai shekarar da take ta wajibi abin da yake na wajibi a ciki shi za a bayar malam ya ce falau mata til ummahat da a ce iyayen garken za su mutu ga baki ɗaya irin wata cuta ta shigo in ma gishu amma wata matsala ta shigo cikin garken sai ya zama to din iyayen ga baki ɗaya Allah ya musu cikawa suka rasu amma kuma wa baki ya ce auladu nisaban ‘ya'yan sai ya zama to ga sunan ‘yan dagwar-dagwar’ wani wata biyu ne da aihuwar shi wani kwana talatin wani kwana ishirin wanda yake da kwanaki da yawa shine wanda ya yi wata uku amma dukkaninsu yara ne buɗi-buɗi amma kuma sun kai nisabi dama can da ya je shi kawai wani wani ya ba shi roman kiwo ce mishi inda kana son samun kuɗi kai ba manomi ne ce kwarai ku aini noman gyada nake ce to wannan ciyawar gyadar taka da ka raga sai da buhu 150 160 170 ka si dabbobi a maka garke guda yace kamo ne sirrin dabbobi yace to in kana da kuɗi gaskiya shanu sun fi ka siyi shanu kaman guda 40 mataye ka samu sa guda uku ko hudu ka na samu su a ciki ka gani ka ganan da baɗi abin da nake gaya maka ka samu bahuna na huda ka zuba kawai ce kowa ne ya ce kwarai kwa ya ce ga noma ga kiwo ba ba za ga cewa ka yi wa abokan nan naka yan kasuwa fintin kau ce an kare kawai ya tafi kasuwar maraku da ya je shi ya ce a diba mashi saniya wanda ta girma ta kai ta aihu budurwa amma ba wanda ta tsufa ba ce a diba mashi guda talatin da biyar ya diba mashi aka yi ciniki aka zuba a motoci a ya ce kuma sa wanda ya kai ba wai muna sa ba sa wanda ya kai wanda ya zai iya yi wa saniya barbara a diba mashi guda biyar ko shida ya diba mashi ya kawo su kawai ya zuba su a cikin garki ya yi keji ƙato ya wani lambun shi kawai a share ɗaya kuma ya zauna ya sa ido yake ta'adda Allah sauke su lafiya yana ana nan ana nan wayannan saniyoyi guda talatin da biyar da aka kawo mishi shi kenan sai guda talatin duka suka aihu talatin duka suka aihu ana nan ana nan bai wuce sauran wata uku ba ya kira ya abokin shi ce wallahi alhamdulillah gashi nan kusan saniya talatin yanzu kowace tana da ciki muna jiran aihuwa ne nan da kwana kaza kawai to lafiya kalau eh tana nan nan da kwanaki kaɗan muna jiran za mu fara samun yaya yau bayan wata ɗaya ya kira shi ya ce yau guda biyar suka aihu daga ciki gashi nan kuma ana cin abinci lafiya ƙarau garke da komi shikenan ana nan ana nan ana nan ana sauran kwana goma shekara za ta kewayo wajen guda talatin duka sun aihu shikenan yanzu sai ya zamanto kuma wata cuta ta shigo wata gishu ta zo ta ta dabobi kawai uwayen kawai suke bunga a jikin a cikin garki in ya huto yau ya tarro biyar sun mutu gobe ya tarro shidda ya rasa da yadda zai kawai sai ya zamanto shekarar ran shekarar ta cika duka 'ya'ya ne amma kuma sun kai talatin daidai to zikiyat sai a fitar musu da zaka ba za a ce ba wannan ai bala'in nan da ya hada mashi kawai shi kenan kawai dai a kokanci gaba a sai an fitar da zaka watakila in ya fitar da zakan nan kuma allah ta'ala sai albarkaci wa'innan kin yaran idan suka kwambi ya zamanto sun maida mashi wancan asarar da ya ta baya saboda ya haƙullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim na'am وتزكى العوامل والهوامل na'am malam yace wato zakkal awamil ana ana fitar da zakka ta dabbobi raƙumma ko shanu wanda ake yin aiki da su in ya zamanto al'awamil irin mutum yana da kwai garke na shanu amma cikin wannan garke na shanu nashi akwai wanda yake kasuwanci da su akwai wanda yake kama su ya tafi ya je shi ya kawo ƙasa ya ciko ƙasa ya kawo wa'in su rere a biya shi akwai wanda yake kaiwa taki da su akwai shanu ɗin da yake zuwa ya bar ruwa da su a cikin garaken shi to ana fitar musu da zakar su ma wal hawamil hakanan kuma wanda aka shafa musu lafiya aka kyale su ba sa aikin komai kawai turke su ake a garke kawai suke suna cin abinci su ma ana fitar musu da zakka a sai mu kwana akan nisabul ganam ko wa bi hadha al-qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk